mutum dubu saba'in bigairi hisabin babu hisabi faƙala rajulu sai wani mutum ya ce ya rasulullah udu Allah an ya ja'alani minhu ka roƙan min Allah ya sanya ni cikin su qala yace Allahumma ja'alhu minhu Allah ka sanya shi cikin su thumma qama akhar sai wani ya tashi faƙala yace ya rasulullah udu Allah an ya ja'alani minhu ka roƙi Allah ya shigar da ni a cikin su qala yace sabaqaka biha ukasha ukasha ya riganye ka nan malamai suke tafsiri akai shin wannan nabiyun bai dace bane ko ko manza Allah dai ya tare dan kar ai tasalsuli domin inda manza Allah ce kai ma kana ciki wani ma zai taso kai ma yana ciki duk mutanen nan sai sun shiga to manza Allah sai ce a wanga ya riganye ka wannan ya hi dacewa da a ce a'a wannan mutum ne minahiki a sahabin manza Allah babu minahiki sahabin manza Allah babu minafiki minafiki wajen sahabbai suke وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث الربيع قال حدثنا حرملة بن يحيى أنبان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول هنا يدخل الجنة zai shiga aljanna min ummati zumratun wasu jama'a wa hum sab'una hum sab'una alfan mutun dabu 70 tudhi'u wujuhuhum wanda fuskokin su za su yi haske ida'at al-qamar laylatul badr irin hasken wata rana ta 14 ala abu huraira fa qama ukasha ukasha bin mihsan al-asadi ko kace ukasha ko ka shaddada shi kace ukasha sai yace yurfa'u yarfa'u namiratan alaihi yana ɗauke da wani wato mayafi nashi faƙala ce ya rasulallah udu Allah an ya ja'alani min kaga wannan kusan hadisi musalsal kenan yarfa'u namiratan alai kaga wanda ya ruwaito hadisi ya gama sifar ukasha ya tashi ya miƙe da wani mayafi nashi ko wani abin kai nashi sai ya ce iudu Allah an ya ja'alani min wa qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ja'alhu minhum Allah ka sanya shi cikin su thumma qama rajulun min al-ansar fa qala ya rasulullah udu Allah an yaj'alni minhum fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqaka biha ukasha حدثني هرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوى قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم قوتي واتو جماعة دقتكنسو على سورة القمر وجان حسكي حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المؤتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال حدثني نبي الله يأتي يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا سيسنك ومن هم يا رسول الله قال يأتي هم الذين لا يكتوون سنة والأن باسي للس للس فيني السكية السكية دبل للس دبل سكية دبل للس دبل جماعة أقوى بمبنش sakiya shine kaman maruru a soki shi kuma wanga jiki ne za a zana ma wuta domin irin yadda ake madabba din nan wala yastarquna kuma ba su nema ai musu tofi ba su neman kai tawada musu talabur ruqya wa ala rabbihim yatawakkalun kenan dai su ba su yin magani ga ubangijinsu suke dogara faqama ukasha faqala udu Allah an yaj'alni min qala anta minhum قال يتي فقام رجل فقال يتي يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها ukasha wannan shi na nuna tsananin tawakkali malamai sun ka dauko akan wannan hadisi sun ka ce idan mutum ya samu rashin lafiya in imanin shi ya kai imani to kar shi magani babu laifi amma fa kar ka koma daga baya ka ce wallahi da na yi kaza da na je likita da na sha magani da an yi kaza da na warke amma kuma yanzu kaza in kanka na ciyo cikinka na ciyo jikinka na ciyo kar ka sha magani قال حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي حدثنا الحكم بن الأعرج عن إمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون كاغنا أنقارا ولا يتطيرون باسين تطيري وانا أبو يساميك كتي أبو كزاني wato asalin tatayyur canfi kenan asalin tatayyur daga tsa'ir ne eh ka fito ko kuma an ka saki tsuntsu za ka yi wata bukata ka saki tsuntsu in yayi yamma ko yayi kudu ko ya abin nan babu alkhairi sai dai in yayi gabas ko kuma in ka fito ka ga mace a cikin hajarka ko ka ga kuturu ko ka ga wani mai naƙasu ka koma gida wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم أنا أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف كان دبو سبعين دبو دري بقي لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون الهالي سنا ركيد جونا آخذ بعضهم بعضا dukkansu in za su shiga aljanna riƙe da juna suke la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhul akhiruhum in na farko ya shiga sai na ƙarshe ya shiga ba su sakin juna wujuhum ala surati al-qamar lailatul badr wani zai yi magana yace wani zai yi mamaki yace mutum dubu saba'in cikin al'umma annabi ai kaɗan ne ko ba haka ba mutum dubu saba'in cikin al'ummar annabi ai kaɗan ne فذاك جوانا مغانا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلنا حديثنا وعند شيخ محمد بن عبد الوهاب تكن كتاب التوحيد قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاتي لن كركت إنا عبادة يا إيه بكنش دقا قدر يا walakin ni ludiktu sai dai an harbe ni an harbe ni mai harban kunama shine ladura qala ya fa ma za sana'ata qultu ni ta istarqaitu qala fa ma hamalaka ala zalika to da kai ruqya me yasa kai qultu ni ta hadithun haddathnahu ash-sha'bi fa qala yace wa ma haddathakum ash-sha'bi qultu ni ta haddathna an burayda bin husayn al-aslami annahu qala yace la ruqyata jama'a babu tofi illa min aini sai kambun baka au humatin ko kuma dafi au humatin ko dafi kenan babu wani tofi ba abin da zai sami mutum ya yi tofi sai dai kambun baka ko wani abu mai dafi ya same shi to amma in kai na ciyo fa ko ciki na ciyo fa ba a yin tofi a sha ana yi amma ma'anarsa babu ruƙuya anfa babu wani tofi wanda za a yi mafi amfani sai cikin abubuwan nan guda biyu in ma abu mai dafi kamar kunama ko maciji ko kuma dai wato kambun baka faƙala ya ce ƙar ahsana manin ta ila ma sami'a walakin ni walakin haddathana ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam tara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat ce naga an bijiro min da al'umma wani annabi yana da jama'a والنبي ومعه الرجل وانا النبي تارد متن ايا والرجلان كو متن بيو والنبي ليس معه احد وانا النبي بيد قوة اذرو في علي سواد عظيم to ka duba annabi ne fa yayi ta kokari yayi ta kokari ba wanda sun kai imani da shi shi kadai amma sai ga wani duhun jama'a mai girma fa zanantu annahum ummati sai ina zaton cewa al'umma ta ce kila li sai an ka ce haza Musa wa qaumu kaga annabi Musa shi ma yana da mabiya annabi Musa ne da mutanensa walakin unzur ila al-fuqi ufuqi sai dai ka kalli sasanni kalli wanga bangare wa nazartu fa idza sawadun azim sai ga wani duhun mutane wa qila li unzur ila al-ufqi al-akhar kalli wani bangare wa nazartu ni kalla fa idza sawadun azim sai ga wani duhu wa qila li hadhihi ummatuka wannan al'umma ka ce kai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tahima al'umma annabi Musa wa ma'ahum sab'una alfan tare da su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab thumma nahada sai manzo Allah ya zabura fa dakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljanna sai sahabbai sun ka kutsa a cikin masu shiga aljanna bighairi hisabin wala azab babu hisabi babu azaba فقال بعضهم ساجي sun kace fala allahum alladhina sahibu rasulullah wannan wadanda za su shiga aljanna tana yiwa su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum la'allahum alladhina wulidu fil islam tana yiwa miza waɗannan waɗanda an ka haifa cikin musulunci walam yushriku billahi can ba su shirka ba can baya wa zakaru ashiya sun ka ambaci abubuwa wanga yace kaza wanga yace kaza wanga yace kaza fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito fa kala yace man ladhi takhuduna fi menene kuke kutsawa a ciki fa akhbaruhu sun ka bashi labari fa kala sai manzo Allah yace humul ladhina la yarqu sune waɗanda ba su yin tofi wala yastarquna ba su nema a yi musu tofi kun ga nan ba su ba su cewa a yi musu wala yatatsayaruna ba su yin canfi ala rabbihim yatawakkalun فقام أكاشة بن محصن سيجي فقال أدعو الله أن يجعلني منه كروكا من الله يسن يعني تكنسو فقال يتي أنت منهم كنا تكنسو ثم قام رجل آخر سيون متن يتاشي فقال يتي أدعو الله أن يجعلني منه فقال يتي سبقك بها أكاشة هل حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم an bijiro min da al'umma thumma zakara baqil hadith nahwa hadith hushaym wa lam yadhkur awwal hadithihi amma bai ambaci farkon hadisin hushaym babun kauna hadhihi al'umma nisfu ahli aljanna ga abin da zai saka ji dadi waɗancan sab'una alfan su miza su daban miza su daban in an ka ɗauko su muƙarana ga al'ummar annabi muhammad la shakka kaɗan ne ne masu waɗancan miza amma shiga aljanna to wannan al'umma ita ce rabin al'umma mai shiga aljanna kenan duk al'ummomin da sun ka gabace mu suna ɗaukar rabi muna ɗaukar rabi jama'a inda duk an ka gangaro na sai mu ga duk mun shige eh al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khairul umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas duk in yanzu ga misali in mutum miliyon goma zai shiga aljanna a duniya to mutum miliyon biyar na annabi ne mutum miliyon biyar na waɗancan annaba ne nisfu hadhihi al-umma kaunu hadhihi al-umma nisfu ahli al-janna kasancewa wannan al'umma ita ce rabin 'yan aljanna قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله سيما ذا الله يتمون أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة بذا كو يردكو زمو كوني أيو هدون يا الجنة با يا أنكس الدنيا نن هدو كدوكي كشي قال يتي فكبرنا sabai sun ji daɗi sun kai kabbara sai sun maƙala amma tardauna an ta kunu thulutha ahalin janna ba ku yarda ku zamo kashi ɗayan ukun ‘yan aljanna ƙala fa kabbarna mun ka ƙara kabbara sun maƙala ya ce inni la'arju an ta kunu shatsar ahalin janna annabi ya ce ina kwaɗayin cewa ku zamo rabin ‘yan aljanna wasa ukhbirukum an zalika annabi ya ce zan ba ku dalili mal muslimuna fil kuffar musulmai ba su zamo ba cikin kafirai illa ka sha'aratin bayda sai dan farin wato gashi fi saurin aswad a wani bijini bijinin sa wanda yake baki au ka sha'aratin sauda ko bakin gashi fi saurin abu yadda cikin farin bijini to duniya kenan duniya na kwarai akwai da yawa ko lalatattu dibi fa duk duniyan nan da kake gani in an ka ɗauko in an ka ɗauko kamar a ɗauko sa yana da gashi guda baƙi farinsa ko yana da gashi guda fari baƙinsa waɗancan gasu sukan miliyon nawa ne wannan ɗan gashi guda ne akwai kenan duk ba wai miliyon ba a samu guda la'alla a kai miliyon goma a samu guda domin shi ga nuna maka cewa duniya magabatanta waɗanda adda ita mutanen banza ne mutanen banza su adda duniya kuma su sun kafi yawa kenan kenan in an ka zo an ka ce maka saba'una alfan za su shiga aljanna karka ga sun yi karamci cikin al'umma annabi in an ka ɗauko an ka ce muna kuma har yau mu ne rabin ya aljanna kaga mun ci nasara ba al'ummar da ta samu wannan al'amari ka duba dai ka gani domin mu kaɗan ne ne mutane ƴan aljanna a duniya kaɗan ne قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله منكسن تتعرى من زال في قبة أتكين وني تنتي وني هيمة نهوا من أربعين رجلا منكم أربعين فقال يتي أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا منكتي نعم مناسو فقال يتي أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال يتي والذي نفسي بيدي na rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahlil janna ina kwaɗayin ku zamo rabin a aljanna wa zalika wa zaka wannan anna aljannata la yadkhuluha illa nafsu muslima ba ha wanda zai shiga aljanna sai rayuwa musulma wadda ta miƙa wuya zuwa ga Allah wa ma antum fi ahli shirki ku din nan ba ku zamo ba cikin mushrikai illa ka sha'aratil bayda sai dan farin gashi fi jildi thawril aswad a cikin farin cikin fatar bakin sa auka sha'aratin sauda ko kuma gashi baki fi jildi thauril ahmar a cikin wato fatar bijimi wanda yake ja kaga ba yawa gare ku ba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو بن مكول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا يمن خطبة فأسند ظهره إلى قبة عدم سيجنجن بايش zuwa ga tanti wanda yake na fata ubbati adamin can cikin waga umdatul akami na kubbatin min udumin ko to tanti wanda yake na fata wadda an ka jemi wa qala ta ala la yadkhulul jannata illa nafsun muslima اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم يا رسول الله قال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال فإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم في من الأمم كوبا كزمو بتكن وأن سنك وننتيكنا الأمة إلا كشعرة سوداء في الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في الثور الأسود باب قول يقول الله لآدم الله زي تيما النبي آدم أخرج بعث النار كفتر دا أعيكي وأنا نزاع تورا وتا من كل ألف kowane dubu kadiba dukkan dubu tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina cikin dubu ya aljanna wato min kulli alfin daga kowane dubu ka tayar da yan wuta mutum ɗari tara da tis'in da tara nawa kenan da aljanna kaga cikin ɗari mutum ɗaya ko cikin dubu ɗaya ƙwarai tun annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول سادم آدم يتي لبيك وسعديك والخير في يديك هذا النبي آدم يا تبتما الله ينادى هناي والخير في يديك هذا إثبات اليد لله عز وجل قال يجي فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار النبي آدم بيسم أيكن متابا بيسم أيكن متابا قال سي الله يجي من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين تكين دبو كان دا تسعين داري ترى دا تسعين دا ترى قال فذاك حين يشيب الصغير أولا لوكتي لوكتين دا يارو زي هرهرة وتطوء كل ذات حمل حملها wannan mai ciki za ta aji cikinta wataran nasa sukara wa mamun bi sukara ولكن عذاب الله شديد قال يجي فشد ذلك عليهم sai wannan abu yayi tsanani ga su qalu sun kace ya rasulullah sahabbai kenan ayyuna zalika ar-rajul wane mutun ne wane ne cikin mu wane mutun ne cikin mu fa qala sai ce abshiru fa inna man yakhruju fa inna man min ya'juj wa ma'juj alfu a cikin ya'juj wa ma'juj ba akwai dubu wa minkum rajulun cikin ku akwai daya thumma qala قال يتي ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله سيمنك قود الله وكبرنا منك جرم ما الله ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة إن قد أيمك زمو ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن أونرك زمو ربع أهل الجنة إن مثلكم في الأمم misalin ku cikin al'umma ka mathalin sha'aratil bayda fi jildi thawrin aswad aw karraqati fi zira'il hima ko kuma raƙamati ka ce wani zane zane ko kuma wancan abin gashi addirham alladhi yakunu bi batin zira'i min al-baql ko ka ce raƙama zane ko ka ce dai ɗan ƙurjin nan na wato alfadari ko na jaki a cikin zira'i kenan kaga ba ku da yawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كري حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال سيدي سنتي ما أنتم يوم إذن في الناس ku a wannan lokacin cikin mutane ba ku zama ba illa ka sha'aratul bayda fi thawr al-aswad aw ka sha'aratul sawda fi thawr al-abyad wa lam wa lam yadhkura basu ambata ba a ƙarshen hadisin aw karraqama ko zane fi dhira'il himar a wato a zira'in wato jaki a wannan riwaya babu wannan ƙari kaga alhamdulillahi rabbil alamin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana tare da alkhairi kwarin da duba ku gani ya a ba mu rabin wato ya aljanna ai kun ci nasara duk duniya za ta shi kamar dai